الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin aljami'u mutuni tauhid wal aqida wanda yau za mu shiga sabon littafi na hudu shine alqawaidul arba wato ka'idodi guda hudu shi ma wannan littafi na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ne rahimahullah wanda mun ce an haife shi a garin Uyaina a shekara ta 1115 ya rasu a shekara ta 2206 kuma yana da shekara 91 a duniya lokacin yanzu tsakaninmu da shi shekara 239 wannan littafi kamar khulasa ne ko takaita kashfu shubahat ne za ga waɗannan abubuwan da za a karanta a ciki duka akwai su a cikin kashfu shubahat wannan littafi na alƙawa'idul arba'a duka shafi biyu ne kuma ƙa'idodi ne guda hudu malam ya bayani a kansu kuma ya kafa hujja da ayoyi guda goma sha biyar a cikin wannan kaɗai ya kafa hujja da ayoyi guda goma sha biyar akwai aya ta hamsin da shida a cikin suratun zariyati akwai aya ta arba'in da takwas a cikin suratun nisa akwai aya ta talatin da ɗaya a cikin suratun yunus akwai aya ta hudu a cikin suratul zumar ko aya ta uku a cikin suratul zumar akwai aya ta 18 a cikin suratul yunus akwai aya ta 254 a suratul baqara akwai aya ta 255 a cikin suratul baqara akwai aya ta 39 a cikin suratul anfal akwai aya ta 37 a cikin suratul fussilat akwai aya ta 80 a cikin suratul ali imran akwai aya ta 116 a suratul maida akwai aya ta 57 a suratul isra' akwai aya ta 19 zuwa ta 20 a suratul najmi akwai aya ta 65 a cikin suratul ankabut sune ayoyin da malai kafa hujja da su bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rahama ga mamiya ga kowa da ke bantacciyar rahama ga mu'minai sunansa Allah sunansa ar-rahman sunansa ar-rahim wanda ya cancanci bauta kuma ya mai yalwatacciyar rahama ga kowa da kowa sannan mai ke bantacciyar rahama ga muminai Allah sa muna da rabon duka biyu mala yace as'alullah al as'alullah al karima rabbal arsh al azim an yatawallaka fi dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt wa an yaj'alaka mimman idza utiya shakar wa idza tuliya sabar wa idza aznaba astaghfar fa inna haula al-thalath unwanu sa'ada malam ya yi maka wasu manyan addu'o'i guda uku, kai, malamai Allah saka musu da alheri. Ya ce, As'alullah al-Karima, ina tawassali, ina roƙo, ina magiya, ina fadanci ga Allah mai karamci, kuma rabbal arshin azim shi ne maƙagen al'arshi kuma mai girma. Abinda nake roƙo na yi tawassali da waɗannan sunaye na Allah, na farko Allah, na biyu al-Karim, na uku al-Rabbu, bayan ya yi tawassali da waɗannan manyan sunaye na Allah guda uku sai ci ga abin da yake roƙa maka nan an ya tawalla kallahu bid dunya wal akhirah Allah ya jibince ka Allah ta'ala ya kare ka Allah ya kiyaye ka Allah ya zama gatanka a duniya da lahira ka wannan addu'a ta yi domin wanda Allah ya jibince shi a duniya ya jibince shi a lahira to ya ga mutum ribar duniya da lahira zalika bi anna Allah maulan ladina amanu وأن الكافرين لا مولى لهم yau mala'iku ne maulan an maulan shay'an ranar da wani majibinci ba zai tsinana wa wani majibinci komai ba sai an koma sai ga Allah kawai Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur to bayan Allah maka bayan malam ya maka wannan babbar addu'a cewa Allah ya jibince ka ya zama gatan ka ya zama kariyar ka ya zama tsarin ka ya zama mai kiyaye ka a duniya da lahira sai maka addu'a ta biyu kuma ita ma mai girma yace wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta malam yace ina maka addu'a duk inda kake Allah ya maka albarka wannan addu'a ce babba domin abin da ke kira albarka shine subutul khairi wa dawamu a ce alheri na binka kuma alheri ya dawwama azkanka da zuriyanka da iyalanka da gidanka duk inda kake alheri ya bi ka in an fara abin kirki a zuriyarka to kada iyanki a ce ai shekarar su 100 suna kaza ko shekarar su dubu gidan nan ana karatun Qur'ani ko gidan nan shekara dubu arziki ya zauna ko karatu ya zauna ko zaman lafiya ya zauna ko wata ɗabi'a ta gari ta zauna to wannan shi ake kira albarka alheri ya zo ya zauna ba alherin da zai zo ya tafi ba a ce da can mutanen kirki ne ayya ba a bai zauna ba kenan zaki a ce ai tun da can waɗannan dama zuriyar su mutanen arziki ne to shine albarka ta zauna kenan wa an yaj'alaka mimman iza utiya shakara wa iza tuliya sabara wa iza aznabasta gafara sannan na roƙon Allah ya sanya ka cikin mutumin da ya musu arziki guda uku shine iza'u iya shakar ka zama duk abin da aka baka zaka yi godiya godiya da baki godiya da zuciya godiya a aikaci zuciyarka ta ce na gode gabanka su nuna ka gode sannan kuma bakinka ya nuna ka gode sannan kai amfani da ni'imar wajen yin abin da Allah yake so iya da shi wannan shine godiya wala tajidu aktsarahum shakirin ba ka samu mafi yawan mutane suna wa Allah godiya ba wa in zabtuliya sabar kuma ina roƙon Allah ya sanya ka cikin waɗanda in an jarabce su suke yin hakuri shi jarabawa ta Allah in ta zo mutane suna kasuwa kashi hudu at-tasaqqut akwai wanda idan Allah ya jarabce shi sai ya fara fushi da Allah sai ya fara nuna gajiyawarsa da rauninsa yana ga me yasa Allah zai masa haka ya fara munanawa Allah zato yawa ne yana sako shi ba dora masa bala'i ba sai ni da nake biyayya yawa ne yana kafiri ba dora masa bala'i ba sai ni da nake musulmi hmm? sai mutum ya fara yi wa Allah mummunan zato daga nan sai ya fara sako tun yana na baki yazo yana saban zuciya to wannan shine babban musifa idan jarabawa ta zo mutum ya taraba shi da Allah wala taj'al musibata na fi dinina Allah ka tsare mu. Na biyu, wanda in an jarabce shi zai yi haƙuri. Shi haƙuri kana jin zafin abin amma ka daure. Domin asalin kalmar sabar dama yana nufin wato guntsar maɗaci da guna. Ai shan guna bai da daɗi. To kaga abin yana ci maka rai, yana damunka amma ka daure, ka cije, ka dake. Wannan shine sabar. To shi wannan ana son sa shine matakin farko. Sannan akwai kuma arrida idan jaraba ta zo ka ce Allah na yadda da wannan jaraba da kai mun na san ba ka yin abin da ba hikima domin in ka dora min jarabawa na san ɗayan biyu ne ko dai daraja ta za ka ɗaukaka ko kuma zunubi na za ka kankare haka na yadda da wannan jaraba matakin ƙarshe shine ashukuru ka ce na gode ba mu kai wannan matakin ba a dai ban ba a haƙurin tukunna musiba ta same ka daga hannu ka ce Allah na gode saboda kai kake yin hukunci wannan hukuncin naka da kai a kaina na yadda kuma tun da ka ɗora min musifa daidai wannan lokaci to musifa ce ta fi dacewa da ni da ka raditu billahi rabban na yadda da hukuncin da Allah ya yi kuma na ji daɗi kuma na gode ana kana raɗaɗin ciwon ciki kana kawo gode talauci ya zo kana kawo gode na kare arziki ta zo kana kawo gode ka kare ka ce kawo gode kaga wannan ayi sai manyan bayan Allah to wannan su ne matakan matakan haƙuri wa iza aznabas tagfar wanda kuma in yayi laifi zai ce Allah na tuba ka san babban arziki ne ma fa ka tuba akwai wanda yana zunubin yana ƙara zunubin ko baya tuba daga zunubin baya wa Allah nadama ya ce ya tuba a yafe masa yana zunubi yana ƙara zunubi yana zunubi yana ƙara faɗaɗa zunubi wannan babban musifa ce Allah ya tsare mu zunubi akan zunubi wani zunubin in kai shi sai ya haifar da wani sai ya haifar da wani sai su taru da yawa to sai su yi tsatsa a cikin zuciyar mutum sai ya ji baya son rabuwa da zunubin ko baya son a yi masa wa'azi akan zunubin kuma yana jin daɗin yin zunubi dama matakai hudu ne akwai lahazat ka fara kallon kangen abin da jin tunaninsa sai kuma ka ɗarsa shi a zuciyarka sai kuma ka yunkurin aikatawa sai ka aikata sai ka maimaita sai ka nanata sai ya zame maka jiki yanzu wani sata ta zame masa jiki wani zina ta zame masa jiki wani zalunci ya zame masa jiki ya saba da shi har baya so ai wa'azi a kai don an kai wannan matakin na ƙarshe ba abin da ya rage sai azaba da halaka Allah ka tsare mu to waɗannan abin guda uku mala yace fa inna haula ithalaf unwanu sa'ada waɗannan abubuwan guda uku su ne alama ta cewa kayi arziki dama ai ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabaru sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabara fakana khairan lahu annabi alayhi salatu wassalam ya ce ku yi mamaki da mumini mumini in ya samu in ya rasa akwai ibadar samu akwai ibadar rashi yanzu wani bawan in Allah ya bashi to shi fa na Allah ne da ya rasa sai ya kaurace wa masallaci da majalisi da wajen karatu to dan bai da shi dan me zai sallah bai da shi dan me zai zo karatu bai da shi dan me zai rayuwa mai kyau shi rayuwarsa imaninsa da Allah sai ya samu amma da ya rasa sai ya rabu da Allah wani kuma in ya samu sai ya kaurace wa Allah in ka ganshi a masallaci ko a gurin karatu to abubuwa ne ba sa tafiya ya je maka ya je umara ya azumi ya sauka qur'ani ya karbi lazimi ya tayi din na neman bukata ne da bukatar ta biya shikenan ya dena kaga wannan shi kuma bawa ne da shi bai san Allah ba sai ba shi da shi wacce ko bai san Allah ba sai yana da shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to shi mumini ya bambanta da waɗannan shi ya san Allah a lokacin samu ya san Allah a lokacin rashi ya san ya ake bautawa Allah in akwai sai yayi bauta irin ta akwai bauta akwai sadaka kyauta alheri kai ta yin ta akwai in babu kuma ya san ibada babu sai kai ta azumi kai ta sallah kai ta istighfari kai ko a cikin kowanne zai yi ibada ba zai fushi da Allah dan ba shi da shi ba ko ba zai kauracewa Allah dan yana da shi ba kaga wannan ibada ce a halin samu da halin rashi yasa ce al-imanu nisfani nisfun fi shukr wa nisfun fi sabr imani kashi biyu ne yanki biyu ne rabi yana cikin hakuri rabi yana cikin godiya idan kan Allah ya baka hakuri ya baka godiya kuma ya baka da kai kuskure zaka gane ka ce ka tuba ba karamin ni'ima bace kuma ka auna kanka da waɗannan abubuwan guda uku ka gani kana cikin waɗanda in an ba su suke godewa in an hana su suke haƙuri in sun yi laifi nan da nan suke nadama su tuba i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi ga addu'a ta uku dinan malai ce ka sani dai kai karatu dan addini gaba ɗaya sani ne fa'alam arshadaka Allahu li ta'atihi Allah ya shiryar da kai ka zama mai yi masa biyayya annal hanifiyata millata ibrahim wato dakakken addini kafaffe shine tafarkin Ibrahim alayhi salatu abu annabi Ibrahim annabi Ibrahim Allah ya faɗe shi wato a cikin alqur'ani so 69 abin da yasa aka tanana ta annabi Ibrahim kusan yahudu suna da awan nasu ne nasara suna da awan nasu ne quraishawa suna da awan nasu ne to sai Allah ta'ala yake namu ne mu musulmi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki kenan kungiya nawa ce hudu yahudanci nasaranci maguzanci musulunci sai Allah ya ce to annabi Ibrahim baba nasare bane ba ba ba yahude bane ba kuma bin tafarki mushrikai bane akan addini yake na Allah wannan kuma shine suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim Allah shirye mu ina za ka shirye mu tafarki madaidaici me tafarki madaidaici dan ka ai rigima sai ce siratal ladzina an'amta alaihi tafarkin wanda kai musu ni'ima su aka wa ni'ima minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina sune hudun nan annabawa da siddiqai da shahidai da salihai ghayril maghdubi alaihim su ay al-maghdubi alaihim al-maghdubi alaihim sune yahudu dallun sune nasara kaga ba a faɗi maguza ba to me yasa aka kasa mutane kashi hudu har duniya ta tashi kuma haka hudun nan za a ta tafiya musulmi yahudu nasara ba maguzawa waye ba maguje ba karatu ba aiki in ka ga yana aiki akan duniya fadansa akan duniya samunsa akan duniya komai shi magana duniya ce zalla ba maguje ne bai ma yarda da Allah balle ya bauta masa ba na sare ga ibada ibada amma ba ilimi ba ma guje abin da ba yahude ga tsaba karatu amma ba aiki na jayayya ne da musulmi musulmi kuma shine aminu wa amilu salihat sun yi imani kuma suna aiki mai kyau sune suka hada al-imanu wal amal al-imanu al-ilmu nafi wal amalu salih suna da imani suna da karatu mai inganci kuma suna da aiki mai inganci to shine hanifiya asalin hanif wanda ya kauce ma ya bauɗe ma duk wata hanya mara kyau ya bi ta gaskiya an ta'budallaha wahdahu ka bautawa Allah shi kadai mukhlisan lahu din kana mai tsarkake addininka ga Allah ka tace addininka ka a samu abubuwa hudu a cikin addininka ko biyar na farko kakkai kafirci me kafirci kin Allah a fili da boye kin Allah a zuciyar mutum baya san Allah aikin sa ma sun nuna baya san Allah to shine kafiri ka kuma ka zama munafiki a fili na Allah a boye kafiri ka kuma ka zama mushiriki shi ko mushiriki wato ya yarda zai bautawa Allah tare da wani ya ƙi ya tsarkake bautar ga Allah shi ko mumini ya yi imani a zahiri ya yi imani a baɗini kenan kaga mumini shine kishan musulmi shine kishan kafiri shi musulmi ya yi imani a zahiri da baɗini kafiri kuma ya kafirce a zahiri da baɗini munafiki ya yadda a zahiri ya kafirce a baɗini shi ko munafiki mushriki ya yadda zai bauta wa Allah a zahiri da baɗini amma zai haɗa Allah da wani auren bautar haɗin shi ne shirka dama shirka ai tarayya kenan ko tarayya ba a yi wa Allah shi kaɗai bauta ba a haɗa shi da wani shi ne a wannan kama ƙala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah ce ban halicci aljannu ba da mutane sai domin su bauta mu ashe duk abin da zaka yi a duniya kai kokari ya koma bauta ko mun ci sa'a bauta tana shiga aqida da ibada da mu'amala da akhlaq in kai aure kai bauta in ka tafi nema matarka abinci kai bauta in ka tafi kasuwanci tare da ilimin yadda ake yin kasuwanci kai bauta kaga sallah bauta ibada ka yi bauta wa Allah da aƙida ka bauta wa Allah da ibada ka bauta wa Allah a cikin mu'amalarka ka bauta wa Allah a cikin halayenka in kai gaskiya ka yi bauta in ka rike amana ka yi bauta in ka cika alƙawari ka yi bauta duk bauta ce wannan kenan kaga Allah Allah ta'ala bai sa bauta kadai a cikin masallaci ba a cikin kasuwancin ka ma sai ka shiga aljanna har ya kasuwancin ka sai ka shiga aljanna dako kake sai ka shiga aljanna ta hanyar dakon wani shirgegen mutum ya wuce sai sabai suka ce ka wannan Allah yayi halitta ina ma jihadi zashi da kafirai sun ci bugu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yana da kananan yaya da iyaye da yake daukar nauyin su wannan fitar da ya tafi neman kuɗi jihadi ne a gurin Allah domin waɗannan yaran kanana da zai je nemo musu abinci ai ba neman abincin tozarta za su waɗannan tsofaffin nasa in bai kawo musu abinci ba tozarta za su ashe ka kula da ƴaƴanka ka kula da matanka ka kula da iyayenka tsofaffi jihadi ne kuma ibada ce kuma Allah zai rubuta maka lada je kai dako ka samo kayan abinci ka ba matarka ka ba ƴaƴanka ka ba iyayenka su ce Allah ya maka albarka ba wani ya zo ba da hukarsa a rataye zai tafi jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyayenka suna da rai yace suna nan yace to ya kabaro su yace suna ta kuka da zan fito yace ai ku ya hakuri baba da baba za mu tafi taimakon addinin Allah annabi sai yace to koma fa fihi ma fajani je kaka kula da su shi da jihadin an dauke maka na fitan ka je ka kula da iyayenka babban jihadi faiza arabta anna Allah khalaqaka li ibadatihi idan dai kasancewa lalle Allah ya halice ka ne don ka bauta masa fa alam anna li ibadata to ka sani fa ita ibadan nan la tusamma ibadatan ba fa a kiranta ibada illa ma at-tauhid sai da tauhidi sai da kadaita Allah idan mutum yayi munafinci to bai yi bauta ba idan yayi shirka bai yi bauta ba in yayi kafirci bai yi bauta ba in yayi bid'a bai yi bauta ba idan ya yi ridda da ya bauta ba duka waɗannan manyan saɓo guda biyar kenan ridda mutum ya fice daga musulunci ko da aikinsa na zuci ko da aikinsa na baki ko da aikinsa na fili ko da barin wani abin da ya kamata ya yi ko kuma da yin wani abin da ya kamata ya bari a cikin babin tauhidi da aƙida wannan zai iya sa ya ridda Allah ya tsare mu kafirci kuma gashi nan karara shirka ga ta nan karara to ita bid'a malamai suka kasa ta cewa akwai mukaffira akwai mufassika akwai bid'a da za ta maida mai yin ta kafiri akwai bid'a da za ta maida mai yin ta fasiki Allah ya tsare mu duka annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma at-tauhidi ita fa ibada ba ta karbuwa sai da tauhidi dama abu uku ne sharaɗin karɓar ibada wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wa man arada kaga arada me kenan niyya wa man arada al-akhirata kaga an samu niyya wa sa'alaha sa'yaha an samu me an samu aiki wa huwa mu'min an samu imani kenan dole sai an samu al'ikilas, walmutaba'a, wal'iman. Ba wata ibada da za ta zama karɓaɓɓiya idan babu abu uku, faman kana yarju, yarju liƙa a rabbihi, to fal ya amal, amalan salihan wala yi shirik bi ibadati rabbihi a Kaga al'ikilas, walmutaba'a, wal'iman. Waman aradal akhirata. Man kana yarju liƙa a rabbi, yarju liƙa a rabbihi. kana son ku gamu da Allah lafiya to ka kadaita shi da bauta shi yasa malam yace kaga su malaman tauhidi ai muna karantawa a fiqhu cewa ba a yin sallah sai an samu daharatu hadathin da daharatu khabathin bari ku gane muhimmancin tauhidi ba a shiga sallah sai an samu daharatu hadathin da daharatu khabathin mai ɗaharatu hadas alhadas kana da janaba ba za ka tashi kai sallah ba sai ka yi wanka wanda ya yi sallah da janaba a jikinsa mai hukuncin sallarsa ba ta yi ba mace ta gama jinin biki ko jinin al'ada ba ta yi wanka ba sai ta tashi ta tada sallah Allah ba zai karbi wannan sallah ba kuma sallar nan bata inganci ba saboda meyinta tana da ba da jasa ba tana da hadas kuma zo na jasa ba tukunna tana da hadas hadas ai ba na jasa bane ko tana da hadas saboda wannan hadas din ba za a karbi sallar ta ba har sai ta yi wanka saboda wancan hadas din naka na janaba ba za a karbi sallar ka ba sai ka yi wanka idan ba ka da alwala ba za ka tashi ka shiga sallah ba saboda kana da ƙaramin hadas alhadasul asgar sai ka yi alwala kun gane fuka hau za ka gaban Allah amma ba su yadda ka je gaban Allah da hadas ba ko kaga kenan sai kuma aka dawo ɓangaren najasa shine ɗaharatu khabathin khabath ɗaharatu khabath shi ya ta'allaku bi salasati ashiya shi kuma daharatu hadath yana magana ne akan gangar jiki kawai hadas a ina ke samun sa a jiki amma khabas za a iya samun sa a tufa ko a jiki ko a guri saka ce to jikinka da zaka je kai sallah bayan fa kayi alwalar kayi wankan ko tayi wankan duk da haka kuma idan rigarka akwai najasa a jiki ko gurin da zaka taba da gabanka akwai najasa ko me ko tufan da kasa akwai najasa ko jikinka akwai najasa sallah bata yi ba da najasa kana sani ko najasa ta zahiri su fitsari ne su abin su bawali su bayan gida da abubuwan da aka yi hukunci akan najasa su sun kai goma sha biyar idan ɗaya yana jikinka a manne ko yana jikin tufanka ko yana gurin da za ka taɓa kai sallah in kai sallar a haka kana sana ba ba to babban najasa ita ce shirka idan mutum ya shiga ibada da najasar shirka a zuciyarsa ku gaya mu yadda sallah za ta karɓo idan mutum innamal mushrikuna najasu abinda yasa Allah ba karɓa aikin mushrikai saboda ita kanta shirkan nan kawai kana shirka to najasa kake to tunda shirka najasa ce ai kaga bai kamata ka je wa Allah ka tsaya a gabansa kai sallah da najasa a zuciyarka ba kamar yadda fuqaha ubus yadda kai sallah a jikin tufanka akwai najasa ko a jikin jikinka akwai najasa ko a gurin da zaka yi sallah akwai najasa suka ce sallar ba ta ba sai ka cire najasar jikin naka ko ka wanke ta sai ka wanke najasar jikinka sai ka wanke najasar gurinka to malamai suka ce sai ka wanke najasar zuciyarka shi yasa mushriki Allah ba zai karɓi ibadarsa ba saboda akwai najasa ya kiya wanke najasar to tauhidi shine sabulu da yake wanke dattin shirka sabulu shi tauhidi shine hasken da yake gusar da duhun shirka idan ba tauhidi ma'ana a zuciyarka baka yi abin nan dan ka kadaita Allah ba shi kuma kadaita Allah nan a cikin abu biyu ne yin abin don Allah da kuma yin sa yadda Allah ya ce idan mutum ya tashi ya tada sallah kayi alwala kayi tsarki ka wanke tufanka ka wanke gurinka ka wanke jikinka ba an samu sallah ta cika ba kuma kana da ilimin yin sallah ka kalli gabas lokaci yayi amma sai a zuciyarka kake yin sallan nan domin wancan da ke zaune yana kallon ka yace ka iya sallah to an samu najasa wannan najasar nufin wani Allah da abin da ake nufin Allah da shi to ya lalata ibada shi kuma shine riya yadda za ka yi sallan nan ga Allah to kuma sai ya zama dalilin yin ta ma don Allah ne shi yasa idan shirka ta rushe asalin imani shi kuma riya ya rushe cikar imani Allah ya tsare mu shi yasa malam yace kama anna salata la tusamma salatan illa ma'atahharati kamar yadda ba a kiran sallah sallah tayi sai an yi tsarki na shari'a to haka nan ba a kiran ibada ibada sai an wanke daga shirka daka in kana shirka duk ibadar da kake yi bata karbu ba duk ibadar da kai lokacin da ka hada Allah da wani a ciki ta rushe bata yi ba la'in asharakata, la yi haɓaɓanna a maluka, la yi haɓaɓanna, ne ma'anan la yi haɓaɓanna, lamul ƙasmi, wallahi aikinka ya rushe. Allah sai ya maka rantsuwa? Amma so ke ƙarfafa maka maganar, ka san ba da wasa ake ba, ka san ba wasa a cikin Alƙur'ani. la yahbatanna amaluka sannan wala takunanna min al-khasirin sannan kuma ka zama tababbe sai aka balillaha fa'bud balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin ka bauta Allah shi kadai ka zama cikin masu godiya malin tauhidi arziki ne arziki ne babba Allah ka tabbatar da mu kan tauhidi saboda haka shi yasa yace to kaga wannan fa iza dakhala shirku fil ibadati fasadat idan shirka ta shiga ibada ta rushe ibada kal hadath idza dakhala fi taharati kai alwalaka zaka ta da sallah sai rihi ya kubuce ma shikenan alwala ta tafi to ka ta da sallah sai kake jin bari ka hada da wani mutum ko wata halitta da cikin halittun Allah ka nufe su da bauta shikenan aiki ya rushe fa iza arafta in ka san anna shirka cewa ita shirka iza khalada ibadata ita cuɗanya ta gauraye da ibada afsadaha ta bata ibadar wa ahbata al'amala ta bata aiki wa sara sahibuhu min al-khalidin fi nari idan mutum ya mutu akai bai tuwo kuma yana cikin dawwamammun yan wuta la kullun nazo kan ayan nan sai gabana ya faɗi inna allaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma dura Allah da yace maka ko me kai zai gafarta maka amma yace maka banda sako guda daya kakka zo min kana shirka ba zan yafe maka to kaga ashe kenan da zaka ce bari in ware shekaru hudu in yi digiri in yi masters in yi phd akan me shirka don na guje ta me tauhidi don na yi shi baka yi asarar lokacin ka bal ma shine lokacin da ka fi amfana da shi a rayuwarka saboda Allah ya gaya maka shi mai rahama ne mai jin kai ne mai afuwa ne mai gafara ne amma ka kai masa shirka kuma shirkan nan dan mu ma mu ji ciwon shirka ba ta da kyau sai zama duk dan adam mai hankali baya son shirka baya son shirka shirka kowace iri kuwa mutum baya so baka son shirka a cikin kudinka ko a cikin wayarka ko a cikin matarka ko a cikin bankinka ko a cikin account ɗinka ko a jihunka ka ji wani hannu ba ko zai shiga zaka ka rike kankan sai me ke faruwa ne ya kake samun hannu a aljihu saboda wannan hannun bai saba shiga ba balle matarka da ka auro ka je ka tarar da wani a bakin gado ana masa bibita ana ba shi abincinka kuma dan a zauna lafiya dan a zauna lafiya za ku ga do what duk bangare kansila ɗaya ne kowace local government chairman ɗaya ne kowace jiha gwamna ɗaya ne kowace ƙasa shugaban ƙasa ɗaya ne. Don kana son ka gane shirka da illata kawai ka tara wasu jama'a ka sanar cewa mun na kwace ƙasar nan. A ga abin da zai faru. Na? Ruwan wuta za a ce maka ta sama ba ma ka san dalili ba. Saboda za ka taɓa mulki. mulki mutuwa ake ka taba mutum mulki wallahi sai da karfin sai kare to balle kuma ka zama mai gida a gidan wani ko kuma ka je ka tare da wani kawai ya sa bukul ya buɗe maka shago kawai ya zauna abin nan fasto ba suna zuwa yana karɓar kuɗi yana sa a jiyo su ce ɗan me ke faruwa ce a shirka ne maka shirkan tinka so ba ma san shirka a cikin harkokinmu to kaga ashe Allah ta'ala adalci ya mana da yace kame masa shirka ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ana kakkawa Allah gaurayi a ibada gaurayi a cikin bautar Allah zalunci ne mai girma sadaka komai kakkai wasa da maganar tauhidi ba abin wasa ba ne saboda shine arzikinka kuma kai kadai zaka shiga kabari kai kadai za a wata ba kadai zaka bada amsa ko mala ya ba mu amsar nan uku man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka shine tauhidin kalman nan uku shine tauhidi ka kadaita Allah da bauta ka kadaita musulunci a matsayin shine addinin ka ba gaurayi ka kadaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ba gaurayi duk wata ɗariƙa da wata ƙungiyar da ba za ta haɗa ka da annabi ba ka fita ka fita ka ce ba ka yi ba abin da ya dame ka duk wanda ba zai haɗa ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka rabu da shi ba abin da zai faru kuma to da ƙarshe in dai ba kai ka wajen annabi ba an cuce ka ko ina ko ta ina ka biyo kaga ina za a kaga ba wurin annabi za ba ka ce to ni na fasa shine ma'auni kawai to malam yace arabta in ka san wannan cewa idan shirka ta shiga cikin ibada tana bata ta tana bata aiki kuma wanda ya mutu yana shirka ya zama dawwamamme a wuta arabta anna ahamma ma alayka huwa ma'rifatu zalik tanan zaka gane ake mafi muhimmanci ka gane tauhidi ka gane shirka ka gane tauhidi a matsayin mafi girman alheri ka gane shirka a matsayin mafi girman sharri zaka san mafi girman alheri don ka aikata ka gane mafi girman sharri don ka guje shi haka zama arabta sharra arabtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif al khaira min al sharri yaqa fihi idan baka gane sharri ba sai ka fada cikin sa in baka gane alheri ba sai ka kasa yin sa la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi shabakati ice mai yuwa in kai wannan Allah ta'ala ya ga da gaske kake ka dage da neman ilimin tauhidi da nisantar shirka sai Allah ya kubutar da kai daga wannan raga raga kamu da shi dan ya sa maka wahiya shirku billah shine hada Allah da abokin tarayya raga ce da ake kama mutane da ita shabaka qala ta'ala fihi suratul nisa aya ta 48 ita ce aya ta biyu ko da malai kafa hujja da ita inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha inna Allah kaga aka sa inna inna a larabci ana kiranta harku taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara aiki biyar take yi inna inna ta ce harku taukid sannan wa nasbin sannan yarfa'u yansabu al isma wa yarfa'u al khabar yana shiga cikin mubtada da khabar ne in ka tashi fassara inda sai ka ce lalle tabbas dahir haƙiƙa waɗannan kalmomin da suke nuna suna nuna abin ƙarfafawa ne to sai aka kawo sunan Allah ƙarara inna Allah sai aka kawo la me la korewa abin da ya zo a gaban ta sai ake kiranta harfu nafiyin harfu nafiyin abin da ya zo a gaba to wannan laɗin ta kore shi in ka ce la ya da hulu in ka ce ya da hulu yana shiga in ka ce la ya da hulu to baya shiga kenan in ka ce ya shukuru yana godiya in ka ce la ya shukuru to baya godiya kenan in ka ce ya alamu ya sani in ka ce la ya alamu to bai sani ba in ka ce ya ƙumu yana tashi in ka ce la ya ƙumu baya tashi sai inna Allah la yaghfiru ne ma'anansa kenan inna allaha la yaghfiru Allah baya yin gafara baya yafiya baya afuwa baya gafara gawa an yi shiraka bi sai kashi da sigan masdar an masdariya ai al ishraka bihi Allah baya yafewa ai masa shirka to dan sai ya nuna maka illa gafa sai ya ce wa ya gafiru ma duna zalika kaga can ba a sa la ba bai ce wala ya gafiru ma duna sai ce wa ya gafiru ma duna ashe akwai zunubin da bai kai shirka ba sai Allah ya kira shi duna me ma'anan duna ko ma baya ko ƙasa da shirka ita shirka tana can koli koli to sai ya ce duna zalika abinda bai kai shirka ba Allah yana iya yafe maka amma shirka kakka mutu kana yi shi yasa idan mushriki ya ga wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ga wuta kuma an rubuta khalidina fiha abada sai ce wallahi rabbina ma kunna mushriki unzur kaifa kazabu alamu Allah in ya ga wutar sai ce wallahi Allah ban yi shirka ba ya ya ga abin da za a wa mushriki sai ce Allah wallahi ban yi shirka ba kuma anan duniya ka ce kai ya shirka ya ma dauke ka abokin gaba to in ya ga wuta ya ga zaman dindin da ciki Allah wallahi ban yi shirka ba Allah ce jibiyar da suke yi wa kansu shi yasa annabawa suka yi bayani suka yi ta bayanin illa shirka illa shirka illa shirka illa shirka ko wani bincike da na taɓa yi shekara ashirin akan ayoyin alkur'ani da suka zo magana wajen aya 150 da wani abu wanda ta yi magana akan shirka layi ka duba kai nazarin ayoyin ko da mu'jamul faris al-alfazil qur'ani ka duba kai ka ga siyaki duk inda shirka ta zo ka ja layi in kana tilawa ko ta zo da sigar fi'ili ashraka ko yushriku ko ashrik ko mushrik ko mushrikuna ko shirk masdar kenan in ka ce shirk masdar to ina shirk ya zo alkurani shirk masdar ko shirkan ko shirk inna shirka Allahu akbar inna shirka kaga nan masdar ne inna shirka da zulmun ne to ina zo da sigar fi'ili fi'ili amr ayushrikuna kaga fi'ili mudari ayushrikuna ashraka ina ashraka yazo la in ashrakta وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم mushrikun ashraka yushriku mushrik ha Allah daga jin wannan ka shi ne shirka tarayya hadawa gamanyawa cudanyawa goyawa kaje zan yi sallah a masallaci amma bukata ta tayi zan je kabarin wani gaya masa kaga akwai hatsari me yasa baka gaya Allah a masallacin ka rasa ɗa ko kana son ɗa ko kana son mata ko kana son arziki ko kana tsoro kai firgitacce ne wani ya zo ya firgita ka da daddare bayan ka san addu'ar da za ka kare kanka da ita ka shigo da Allah cikin lamarin tunda Allah ya fi ƙarfin kowa to wani zai firgita kai ce wallahi sai in kwace arzikin ka sai in sa ma ciwo sai in kai kanka taba ni ba ni da kyau aka ga mutum yana ta rawa yana ta rawa ɗari mutum ne fa kai masu tsafi ma Allah ya ce wa ma hum bi dina bihi min ahadin illa bi izni Allah ya ce in ka ga wannan abu ya same ka al iznu kauni aka samu ni ne na bari abin ya same ka don in jaraba amma ba wanda ya isa ya tsallake wani abin da na tsara Allah ka shirya da mu. Shi ne ya ce, wa ya gafir ma duna zalika liman ya sha. Wa zalika bi ma'arifati arba'i ƙawa'ida. Mala ya ce, za ka san illa shirka, ka san girman tauhidi, amma ka riƙe waɗannan ƙa'idodi guda hudu sunansu ƙawa'idu tauhid. Zakar Allah ta'ala fi kitabi, Mala ya ce, Alƙur'ani disiki. Na ce muku ayoyi ne guda goma sha hudu mala ya kafa hujja da su yanzu mun karanta aya biyu kacal a muqaddima alqaidatul ula an ta'alama ka sani annal kuffara haqiqa kafirai allazina qatalahum rasulullah wanda annabi sallallahu alaihi wasallama iyake su muqirruna masu yarda ne da amincewa da tabbatarwa bi anna Allah huwal khaliqul mudabbiru sun yadda Allah ke halitta ke gudanar da halitta wa anna zalika lam yudkhilkum fil islam amma hakan bai shigar da su musulunci kaga ashe akwai wani bangare na tauhidi da in baka yi shi ba ko ka yi ɗaya bangaren ba za a karɓa ba shine in ka yarda da tauhidin rububiyya cewa Allah ke halitta ke mallaka ke gudanar da halitta amma baka yarda Allah da ka bashi waɗannan sifofi uku ka kadaita shi da bauta ba to abu bai yi ba sai an samu tauhidul ibada daman za ka bauta Allah ai ka da shi ke halitta shi ke mallaka halitta shi ke gudanar da halitta da kake juya bauta gare shi amma wani zai yadda Allah ke komai ya ci wannan jaraba sai kasa cin ta biyu to wanda yake komai ya kamata aya kadaita shi da bauta wad dalilu ah to da ka ake addini mallai yace a'a me yasa Allah ta'ala ya gaya mana alqur'ani sun yadda Allah ke kashewa ke rawa ke bawa ke hanawa amma hakan bai shigar da su musulunci ba saboda ba su yadda kuma za su bauta wa Allah shi kadai ba wa dalili qawluhu ta'ala qul qul qul in ka ji qul to annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya wa isar da wannan sako man yarzuqukum minas sama'i wal ard je kaka tambaye su da haka da an gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya tara su to ku zo ga sako Allah ya ce in tambaye ku man yarzuqukum wa yake kawo muku arziki minas sama'i daga sama arziki ya zubo na wal ardi ya fito muku da arziki daga cikin ƙasa wa yake wannan sannan ka tambaye su tambaya ta biyu an manya mulku sam'a wal absara wa ya mallaki ji yake bada ji aji ana ji da gani aji ana gani wa ke bada ji da gani in ya dauke jin ba za ka ji ba in ya dauke ganin ba za ka gani ba wa ke yin wannan tambaya ta biyu ومن ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ka tambaye su tambaya ta uku wa ke fitar da rayayye daga jikin matacce ya fitar da matacce daga jikin rayayye tambaya ta uku tambaya ta hudu wa man yudabbirul amr wa ke gudanar da komai da komai ya kashe ya raya ya bayar ya hana ya dauka ya kasa wa ke yin wannan fasa ya ƙulun Allah. Allah ya ce amsarsu za su ce maka Allah ne. Tun da Allah ne ya kamata a yi masa kenan. Sai Allah ya ce, Ul afala tattaɓo, da ba kwaji tsoron mai yin wannan ku zo ku bi shi. Wasu sun yadda ai suka ce wa Annabi sallallahu alaihi abin fa ba na faɗa bane. Allah nawa kake da shi yace ɗaya. Suka ce muna da 60 da 360. Yanzu ka kawo ɗayan nan naka sai a ɗora, sai a haɗa a yi tarayya. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء أجاب sai ya ce ni fa abin da nake nufi a zubar da naku a ɗaunawa suka ce a to ba ka nemi zaman lafiya ba a zubar da naku ce a zubar da naku naku duk a zubar da su a ɗaunawa ɗaya suka ce aji alal alihata ilahan wahida wa ilahukum ilahun wahid ɗaya ne za a bauta ragowar duk a zubar da su. Alƙa'idatu saniyatu, annahum ya ƙuluna ma da aunahu, ai, mu fa ba wai tunda an sun yadda cewa sun yadda da tauhidin rububiya ko, yanzu an koma a kan tauhidin uluhiya ake ja in ja da su. To sai ma ya tsakko maka ƙa'ida ta biyu, cewa don mutum ya yadda da tauhidin rububiya, ba shi yake nufin cewa yana cikin musulunci gaba ɗaya ba sai ya yadda kuma za a kaɗaita bauta ga Allah shi kaɗai annahum yaquluna ma da aunahu mu fa bamu kira su ba wa tawajjahna ilaihim fuskance su ba illa li talabil qurbati wash shafa'a sai dan neman kusanci da neman ceto to kaga dalilai biyu kenan Wani zai ce maka ku sai ku raba mu da waɗannan abubuwan namu ai ba bauta musu muke ba alqurba washafa'a guda nawa kenan so muke yi mu samu kusanci da su kuma su cece mu bayan an gaya maka annabi Muhammadu ne kadai zai yi ceto kafin a yan kowa babban ceto annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne zai wai kuma sai ka tafi wajen wani neman ceton in gaskiya ne ai kamata ya in dai har ceto muke so gaba ɗin mu tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rahira aka zo annaba ma ta za su a tafi a tafi a tafi zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan a tafi je ya nemi ceto a wurin Allah Allah ya bada ceto Allah ya sa mu cikin cetonsa amin to kun ga inda aka zo to abu biyu suka faɗa ko ash-shafa'atu wal qurbatu to ga dalilansa alqur'ani na cewa abin da ke kai su zuwa ga wani Allah za a gaya mana wani Allah suna da yawa da ake bautawa akwai masu bautawa annabawa akwai masu bautawa waliyai akwai masu bautawa malamai akwai masu bautawa aljanu akwai masu bautawa mala'ika akwai masu bautawa rana akwai masu bautawa wata akwai masu bautawa iskokai akwai masu bautawa ruhanai akwai masu bautawa dodanni akwai masu bautawa dabbobi akwai masu bauta wa saniya akwai masu bauta wa miciji akwai masu bauta wa jemage akwai masu bautawa duwatsu akwai masu bautawa mutum kasu nan iri-iri akwai wani littafi addiyanat wal mazahibul mu'asir wata ya kawo addinai sun fi ɗari in yana bayanin wani addini sai ka rasa wani hankali ma zai wani addini wani addini ne za a yi tabauta maka amma sau ɗaya za ka cin cin abinci a sati sai ka rame ka rame ka rame ka rame ba aure ba cin abinci sosai to in an gama bauta maka ka kai wani shekaru sai a zo a babbaka maka wuta a kone ka kurmus haka kone mutum kurmus to sai kuma a kafa sabon wannan tokar ita za a tattara kuma a bawa wanta zai haushi kuma ya zama sabon mai sabon abin bauta shi ma ya mutu ya tsufa shi ma a kone shi ka duba ta shiriri ta dan Allah kun ce Allah ku ne kuma kun kone shi fa dalilul qurbati qawluhu ta'ala wallazina takhazu min dunihi awliya'a waɗanda suka riƙi wani Allah waliyansu, masoyansu, abin bunsu, abin girmamawarsu, su ce, Ma na abuduhum, ba fa ma bauta musu, illa liyu ƙarribu na ilallahi su, sai don su kusanta mu zuwa ga Allah, su tsani ne zuwa ga Allah, in ba abu ta kansu ba, ba za a je gurin Allah ba. Da haka muna bi ta kansu ne don su kai mu gurin Allah. Inna Allah ya hakun bainahum Allah zai hukunci tsakaninsu fi ma hum fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance a cikin sa suna sassabawa inna Allah la yahdi Allah baya shiryar da man huwa wanda ya zamo kadhibun yana wa Allah ƙarya kaffaru yana kafircewa Allah kafiri kuma makaryaci kawa Allah ƙarya ka ce shi yasa ka ba shi yasa ka ba dama ubi ne ko kawa Allah ƙarya ko ka ƙaryata Allah mimman kazzaba au kazaba kazaba ya ƙarya kazzaba ya ƙaryata Allah ya tsare mu wa dalilin shafa'a to kuma sai abu na biyu da suke cewa abin da ke kai su gurin wani Allah shine neman alfarma qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta wani Allah abinda ba zai iya cutar da su ba ko ba zai iya amfanar da su ba to abinda bai da iko ya amfane ka ko cuce ka to me kai ka gurin sa dama tsoron shine ya zama yana da wata cutar da zai iya sa maka wanda ba mai tare maka ko ya zama yana da wani amfanin da zai maka wanda ba mai yin amfanin sai shi to bai da amfani bai da cutarwa uffil lakum wali ma ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun tir da abin da kuke bauta ba Allah ba da ku ba za ku zama masu hankali ba annabi Ibrahim ya ga masu bautar gumaka da suka ga yaƙuri suka ce harriku ku ƙoda shi wansuru alihatakum ku taimaki gumakan in kuntum fa'ili to anan ne Allah ya shigo annabi Ibrahim bai da kowa shi bai da kungiya bai da dariƙa bai da ba shi da mabiyan ma babu a lokacin sai da ya zama shi kadai ne duk garin an tare a kansa da aka gama hura wuta sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah Allah ka isa shikenan Allah ka isa in abu ya faru to ka isa bisa an kace hasbunallahu ka zo ƙarshe sai Allah ya ce ya naru to ita kanta wutar ai konawar da take umarni ta samu in ka ga wuta ka shiga ciki ta kona ka to ba umarnin kunar daga Allah ta samu al'amrul kauni in Allah ya ce wuta ki daina kona sai ka shiga ciki ka dauke ta kai wasa da ita ba abin da za ta yi ba kuni bardan me al'adar wuta una Allah ya ce to juya ki koma mai sanyi Allahu akbar haba kuni bardan to bardan abu ne mai yawa sai Allah ya ce wa salam bardan wa salam sanyi shi ma yawa ai azaba yake koma sai Allah ya ce wa salam sai ce amma ala ibrahim banda kowa so su da suke gefen wutar suna jin kunarta suna jin zababbakata amma Ibrahim kadai shi kadai ne ya ji sanyi su ko ba sa jin sanyi dan ala Ibrahim kawai Allah ce ba ala nasu ko ala alaihim ba ala Ibrahim Allah ce wa aradu bihi kaidan sun yi nufin kaidi a gare shi jahannamum asfalin ko shi da asfalin aksarin asfalin asfalin to kaga ba Allah ba waje waje tare ma faɗa irin wannan wa yaquluna haula'i shufa'auna indallah suke waɗannan wai su ma za su faɗi me ceton ba Allah yake bawa ai ba wai har sun nada masu yi musu ceto shi kuma Allah ta'ala ce shi nasa ceton shi zai bada izini a yi kisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya tashi wurin wa Allah wurin wa zai je nemi ceto wurin Allah in ya je me zai fara yi sujjada sai Allah ya ce irfara saka wasaltu uta washfa'tu shatta wanda ya san me abin Allah ne shi yasa ya nema a wurin Allah su kuma sai suka nema a wurin wani Allah shi yasa kenan gangariyan ceto shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbataccen ceto shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ceto mai tabbas mai rijista wanda ya kamata ka nema ka ce Allah ka sa ni cikin ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce an tashi list din nan ka ji da sunan ka to wane taso kai ma kana ci wane taso kai ma kana ci taso kai ma kana ci dubu saba'in din nan da za a dauka na farko a ce da kai a ciki ɗiba ta biyu ko ɗiba ta an dinga ɗiba kenan ka Allah ka sa mu a ciki saboda kaga shin aka maka wannan alfarmar ba duk sai an tsaya an bi ƙananan abubuwa duk sun wuce amma in aka ce zauna a kai bayani la hawla wala quwwata illa billahi al ko yanzu aka baka takarda aka ce ka faɗi abin da kai a watan nan ai ya ka aiki balle rayuwarka gaba ɗaya ce kai bayani shi yasa abin nema ne daga Allah Allah ya sa muna da rabo su nemi ceto a gurin shi yasa Allah sai kore ceton yace na farko dai ba su da wannan wa shafa'atu shafa'atani to da mala yazo maganar ceto sai ce ceto fa ka tsaya da kyau ka nutsu biyu ne shafa'atun manfiyatun wa shafa'atun musbatatun akwai ceto tabbatacce wanda za a yi akwai kuma ceto wanda Allah ya ce ba zai ba da dama a yi ba. Fa shafa'atul manfiyatu ceton da Allah ya ce ba zai ba da dama a yi ba, man kana tudlabu min ghairillah wanda aka nema a gurin wani Allah. Fi ma la yaqdiru alaihi illa cikin abu da dama ba mai iyawan sai Allah. Amma a nan duniya kaje kace da Allah nema mun alfarma dauke ni aiki ko ne ba mun alfarma gawa ne wannan ai ceton duniya ne. amma na gaban Allah wanda zai hana ka shiga wuta wanda zai hana a maka azaba wanda zai shiga wuta a fito da kai ko ka shiga aljanna a ƙara sama da kai ba mai yin wannan sai Allah kuma ba wanda Allah ya ba wannan sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi sannan sai a kuma diba wa ragowan annabawa misali hai da siddiqai da sauransu duk shi ma yana cikin ceton nasu alfarma alfarma ce والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم Allah ya ce ku fa ciyar daga arzikin da nayi muku ashe ba naka bane mimma kuma Allah ya ce anfiqu ma razaqnakum ba dan kaka bayar duka sai ce min ma ɗebo ka dan ka bayar ɗeba ka bayar a wani dan kaɗan ɗin da zai bayar na zakka ma sai kasa bayarwa sai ce malam nawa ne zakka nace duk miliyan 1 dubu 25 dubu 25 nace tsaya dubu 25 sau 40 shine miliyan 1 idan ka dau dubu 25 a miliyan saura dubu 975 haba akara makalla har ma ka ji wani wai dubu 25 saboda shedan bai nuna masa dubu 900 da saba'in da biyar ba sai ya nuna masa ishirin da biyar ɗin. Miliyan arba'in ɗaya za ka bayar, ka riƙe miliyan talatin da tara, amma shaiɗan sai ya ɗora hankalinka akan ɗayar. Ga talatin da tara a account, amma kana kallon waccan ƙwaya ɗaya. Yanzu ba a yi mun komai ban ɗau miliyan ɗayan bayar. kai ne na tashi ma mutum dubu zan ba waye musu mugunta dubu ɗaya zan raba mutum dubu tunda dai an ce ba da miliyan ɗaya to ba zai ba da miliyan ɗaya da ba wanda zai ci moriyarta sai ba da dubu ɗaya ce ku yi layi dubu ɗaya ɗaya alhaji yana gaida kofar gidan zai raba zakka dubu ɗaya ɗaya ce mutum dubu na bawa kaga kowa ya bashi dubu ɗaya san ba za ya ya ya ba wanda za ta amfana akwai wanda ya bugo min ya ce malam nawa ake raba zakka na ce malamai sun yi saɓani wasu ce kifayatul umri wasu ce kifayatu sana wasu ce kifayatu shaharin wasu ce kifayatu yaumin idan kudin da yawa to a lissafa a ba mutum abin da zai ishe shi tsawon shekara sai aka duba aka ga kullun yana cefanen dubu goma to sai a bashi miliyan uku da dubu ɗari shida sai aka duba ga kullun yana cefanen dubu biyar sai a bashi miliyan ɗaya da rabi ko miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da hamsin ko ko da dubu ɗari takwas ya ishe shekara ko bai fito ba zai ci na shekara ko kuma sai aka mutane sai a sai a ce to nawa ke kashewa duk wata yana kashe dubu goma goma so sai ka bashi ɗari uku dubu ɗari uku kaga ka hutar da shi wata guda ko kuma yana kashe dubu biyar kullum ka ba shi dubu ɗari da hamsin. Ko kuma a duba mai ƙarancin jarin da mutane suke juyawa dubu ɗari sai ka ba shi dubu ɗari, ko ka ba shi duka ma. Wannan ba wai hadisi ne zo yace ga yadda za a raba ba, a'a an gade yadda ake raba ta zama na nabi cunkusa wa mutane ake yi. da malamai suka suka ga to kamata ya sai tsari dan an zo mutane zuciyarsu za ta cika da rowa in ba a musu bayani ba wani zai ki fitarwa wani zai fitar ya ki ba waɗanda aka ce wani ya fitar ya ba wanda aka ce din amma ya musu hukuntar da ba za su iya juyawa sai malamai suka sa ka'idodi na farko ba za ka ci ba kai ba za ka ci zakkarka ba babanka da babarka da matarka da ƴaƴanka ba wanda zai ci zakkarka domin da su ake cin ragowar ka sa babanka cikin masu karɓar zakka babanka kana da kuɗi ka sa cikin fuqarawa da mahati mataka ka sa ta anan ƴaƴanka to sai suka ce sai dai iyayen naka zaman kansu suke dama ba ba baka da wata alaka na daukar nauyin su harkokin su suke ko kuma ƴaƴan naka sun girma ka sallame su su ma sun je sun kafa nasu family din duk da haka malamai suka ce a duk da haka ya kamata ka ciyar da su a cikin wancan kuɗi har suna da bukata ai dama kuɗin an baka shi so ake ka ci shi ta fuska hudu kai ka ci cika sha kai sutura kai magani akan cika sha kai sutura kai magani iyayenka da suka haife ka su ci arzikin ɗansu ne matan da ka auro su ci namijinsu ne ‘ya'yan da ka haifa su ci na babansu ne danginka su ci na ‘yan'uwansu ne musulmi su ci na ɗan'uwansu ne a musulunci in an ga wani rarara gefe zai shigo cikin kafirai shi ma ‘yan masa wal mu'allafati qulubuhum bango ne yana rara gefe zai fita a ce dawo ungo angon ya fara tsallaka shi a ce ya kame fara ce wallahi ai ban ci ban sha ba to ce zo zo zo zo ungo shikenan tafi masallaci min qabl an yi a ce yaumun to ga ranar da ta sa Allah ya ce a ciyar saboda amfanin cewa zai zo sai ce min qabali ku ciyar kafin an yi a ce yaumun wata rana ta zo to mu san wace rana bace sai Allah ya faɗi sifarta dama sun ce idan jumla ta zo ba'adan nakira sifa wa ba'adal ma'arifi ahwal yanzu mu san wannan rana ba Allah zai fassara mana da bayanin da zai a gaba sai ce yawmun wata rana ce to shi irin rana ce sai ce la bai'un fi a wannan ranar ba siye da siyawa mutum ba zai zo ya ce da Allah nawa zaka siya min da sallar ka ba wani zaka siya min da zakkaka ko hajjinka ko tauhidinka ko imaninka babu magana ciniki a ranar la bai umfi wala khullatun ba ba da a aboki na mu tafa duk wanda bai wuce ba zai da tafa da shi wala khulla sai ce wala shafa'a kaga ya kora abu nawa la bai umfi wala khullatun wala shafa'atu sai ce wal kafiruna humuz zalimun kaga shi tace aya ta 254 a bakara can kuma aya ta 18 a yunus wancan kuma aya ta uku a cikin suratul zubar wa shafa'atul musbata ceto kuma tabbatacce wanda za a yi shi wahiyar lati tudlabu min Allah ita ce wacce za a je wurin Allah a daga hannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto Allah ka samu a ceton manzon Allah Allah ka samu na da rabo ɗiban fara Allah ka sa da mu a ciki ba dan mu ba
masu da'a da masu laifi masu laifi ba su samu ciki amma ban da wanda ya wuce yana shi wanda wanda ya wuce yana kafin wanda ya wanda ya wuce yana kin Allah da manzansa da musulunci wannan ba zai yi ba To kaga ashe farko in kana son shiga ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai zaka yi na farko shine ka rike musuluncin da yazo da shi in ka fita musulunci to baka shi kama tun daga nan ka fita daga ceton ceton farko da aka yi maka ayi musulunci ne ka zauna a musulunci shine ceton farko dan sai kana cikin musulunci za a cece ka idan ka kafircewa Allah da manzansa to ba za ka shiga ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu shiga ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi wanda suka yi da'a da waɗanda ma suka yi sako duk za su shiga cikin ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce shafa'a ce da ahlul kaba'ir min ummati har masu aikata kaba'ira za su shiga cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala man dhallazi yashfa'u indahu illa bi izni kaga illa bi izni kenan sai da izinin Allah za a yi me za a yi ceto to kun ga ashe ceto kenan a wurin Allah yana buƙatar ka'idodi guda uku ka rike su tabbataccen ceto wanda ya cika ka'idodi guda uku na farko ridahu an shafi ar-rida wal izn sai Allah ya yadda ayi kuma sai ya bada izinin ayi sai ya yadda da wanda zai yi sai ya yadda da wanda za a wa sai kuma ya bada izini wa mai yin yayi wa wanda za a yi wa man dallazi yashfa'u indahu illa bi wa kam min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum shay'an illa illa min ba'di an ya'zana Allah liman ya sha'u wa yarda illa min ba da an yi azanallahu sai Allah ya ce to ayi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya fi kowa sanin Allah in ya tayi sai ya je wajen Allah ya ta kiran Allah ya ta musu kirari da sunayen da ba wanda ma ya san su yanzu sai an sai Allah sai ya tashi kuma sai ya sujjada ba ma zai fara neman ceton ba sai ya sujjada sai Allah ya ce irfara saka dago kanka wasal to roƙi me kake so a baka washfa ka nemi ceto a baka sallallahu alaihi wasallam malan ka rike manzon Allah ka bi manzon Allah ka girma manzon Allah komai kai irin na manzon Allah kawai shine magana ta gaskiya ko mai kiran sallah kullun sai ya tana maka sau biyar mai tada iqama kullun sai ya tana maka sau biyar mai kiran sallah kullun sai ya tana maka sau shida أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كل زي أنجا بك وانا سو قوم شائع دكا كمان تا to me mai kiran sallah ce maka kenan kuma an ce ka maimaita in ya faɗa zai ce na shaida jama'a duk duniya ake gaya fa na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah na shaida annabi Muhammadu manzo Allah ne aka ce kai ma ka ce na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah na shaida annabi Muhammadu manzo Allah ne abin a fili yake duk abin da ba irin na annabi ba a karama kalla kakkai alkunya kakka ji nauyi ka aje ka tafi kawai dan cewa ba na annabi kawai aje ka aje ka tafi to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka ci tuba harshe ko muka kuskure Allah ya yafe mana